الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار بايوانا يوافي السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara yadda godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci kuma ya hada mu a wannan masallaci wato mai suna Masjidu Sadi ibn Abi Qasim radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga ma cikin birnin Sokoto domin ci ga tafsirin takan Allah mai girma yau kan muna goma ga watan Ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ne ashirin da bakwai ga watan biyu miladiyar isa ɗan maryam alaihi masalamu dubu da ashirin da shida muna da cikin suratu maryam don haka za mu tashi kan fadar allah maɗaukin sarki zalika ya sauna maryam wato aya ta talatin da wuce
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون
نعم كده وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
نعم Allah madaukin sarki yace zalika isa ibn maryama wancananka da aka ambata sun cewa ce ni abdullahi atani alkitaba kaza kaza har dai kai assalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasayya Allah ce to wannan shine isa dan maryam kuma qaulal haqqi shi isa dan maryam din magana ce ta gaskiya allazi fihi yamtarun wanda suke shakka suna gardama game da shi ai Allah madaukin sarki ya ce wa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato wannan abin da muka baka labari na labarin Isa shine magana ta gaskiya wanda suke sabani a ciki akwai mafarnata akwai masu gaskiya cikinsu akwai wanda ya imani akwai wanda ya kafirta don haka wannan ita ce magana ta gaskiya sai Allah ce alhaqqu min rabbika kamar wanda yazo a cikin suratu ali imran cewa qaulul haqqi allazi fi yaftaruna ai kamar yadda Allah ya ambata ne alhaqqu min rabbika fala takum minal munkarina wato gaskiya daga ubangijin ka ne karka zo cikin masu shakka to bayan Allah madaukin sarki ya ambace ya halicce shi annabi Isa halittar sane bawan sane annabi ne to sai Allah ya tsalkake kansa wanda tsalkakakke Allah ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai kasancewa ga Allah shi da kida subhanahu tsalki ya tabbatar masa gabarin duk abin da bai cancanta da shi ba don haka Allah ba shi waya rikida don haka Allah ba ya dana wato ya tsarkaka daga abin da jahilai azzalumai yan ta'adda suke aikatawa iza qada amran kawai shi Allah idan zai hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu kawai Allah zai ce ma abin kasance sai wannan abin ya kasance ai iza arada shay'an idan ya nufi wani abu fa inna ma ya amur bi umarni kawai yake yi da shi wa yasiru kama ya sha'u sai wannan abin ya kasance kamar yadda Allah ya so don haka da ya so halittar isa sai ya halice shi da wannan kalima ta kudin nan kwaya kunu shi yasa ala imrana aya ta 59 zuwa aya ta 60 abinda Allah ce inna masala isa inda Allahi ka masala adam abinda misalin isa a wajen Allah kamar misalin adam ne kaga shi adamu khalaqahu min turabin Allah ya halice shi da turda sun maƙala da hukun faya kudu sannan Allah ce mashi zamo sai ya zamo to shi ma isa ɗan maryama haka Allah ya sa jibril ya busa iska a cikin rigar aljifunta sai ya halci wannan tsagare ta isa ce mai shi ma kun faya kudu shi ma ya kasance wata duk kutar kucin su guda ne Allah ce wa inna Allah rabbi wa rabbukum kuma lallai Allah shine ubangiji na shine ubangijinku fabuduhu ku bauta masa haza siratun mustaqim wannan shine gode bai wanda an miƙaƙe Allah ya umarci Isa da mutanensa tun lokaci yana jariri an akhbarahum izzaka ya ba su labari to a wancan lokaci cewa annallaha rabbuhum wa rabbuhu Allah shine ubangijinsu kuma shine ubangijinsa wa amarahum bi ibadati da kuce da bautar Allah din sai ya ce fa abuduhu ku bauta masa haza siratun mustaqim wannan shine gode bai wanda an miƙaƙe wato gode bai da ake bautawa Allah shi kadai mana idan kana son gode bai miƙaƙe shine gode bai shari'a musulunci Allah ce hazal ladhi jitukum bihi anillahi wannan abin da ni zo muku da shi daga wajen Allah siratun mustaqimin gode bai na miƙaƙe ai qawimun wanda an miƙaƙe na man tabahu rashada wahadiya duk wanda bi wannan gode bai ya shiryu man halafahu dalla wagawa shi ko wanda ya saba wannan gode bai ya bace ya halaka sai Allah ce fa khatalahal fa khatalafal ahzabu min bainihim sai kungiyoyi suka yi sabani a tsakaninsu ai maganganun ahalar kitabi game da isa sai ta bambanta ba da bayani amrihi wa wuzuhi halihi bayan an bayyana al'amarin sa halin sa ya bayyana cewa annahu abduhu wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu bayan Allah ya bayyana shi isa bawan sa ne manzon sa ne kalimar sace wadda ya jefa zuwa ga Maryam kuma wani ruhi ne daga gare shi nan fasan mata fa'ifatun wa sammama ta'ifatu sai wasu jama'a suka kurumce su ne ga yahudawa wanda ka la'anci la'ancin Allah ya tabbata a gare su suka ce ina aikai shi Isa dan zina ne suka ce maganar da yake sihiri ne wata jama'a suka ce innama takallama Allah ai Allah ne ya magana wa qala haruna wa suka ce huwa ibnullah shi fa Isa din dan Allah ne wa qala haruna wa suka ce salis salasa na uku da uku ne da shi da Maryam da Allah su ne suka suka zama Allah wa qala haruna wasu suka ce bal duk wannan maganganun ba haka yake ba wa abdullahi wa rasulu shine bawan Allah manzonsa to yace wa hadha huwa qaulul haqqi wannan shine magana gaskiya allazi arshadallahu ilayhi almu'minina wanda Allah ya shirye da mu'min zuwa gare shi an wato irin wannan magana ga amrun maimun da ibn jurayj da qatada da yawansu daga cikin asarar walkhalar abdurrazak ya ce mamaru ya ba shi labari daga katada kwatar da allah ya ce zalika kaɗai samnu maryama ƙaunar haƙƙin lazifin yamtaruna ya ce ishtama banu isra'ila banu isra'ila sun taru ba a kharaju minhu arba'atu nafarin suka fitar da mutane hudu a kharaja kullu qaumin alimuhum ko waɗanne mutane suka fitar da wanda an malami daga cikinsu fantarau ila isa hina rufi'a suka yi shakka game da isa lokacin da aka ɗauke shi zuwa sama ɗayansu mutanen guda wani ce huwallahu habara ila al'arzi fa ahaya man ahaya wa amata man amata sun masa ila ila sama ɓangaren ya ce a kai wannan shi ne allah Allah ne ya sauko daga sama ya sauko ƙasa ya raya wanda ya so rayawa ya kashe wanda ya kashe sun masai da lufasa na ya koma sama shi inda yake wannan ƙungiya daga cikin ƙungiyar yahudawa a nasara na kirta yaƙubiya su suka faɗi wannan wa ƙalatin salasa duka sauran malaman guda uku suka ce ka zabta ƙarya kake yi ba Allah ne ya sauko ba to cikin hukunin nan sun maƙalas na nemin hulis salisi biyu daga ciki sun kace mana uku ƙul an tafi ne to kai me za ka ce ƙala huwa ibn Allah ce to ni ina da ganin ba Allah na ba shi da isa ɗan Allah ne wanda suka wani wannan su ne ƙungiyar nastoriya wa ƙalar islami ka zata biyu ɗin suka rage suka ce kayan ƙarya sun makala adalin zai sai ɗayan biyu ɗin ya ce magudan ƙulfi kai ma ka faɗi abin da za ka faɗa game da shi ya ce huwa salin salasa shi na uku da uku ne allahu ilahun wa huwa ilahun wa umuhu ilahun suka ce allah abin bauta ne shi ma abin bauta ne uwarsa ma abin bauta ce su ne isra'iliya su ne sarakunan nasara la'anar allah tabbata a gare su to malamin na hudu yace kai ƙarya ko ma ƙarya kuke yi shi wannan ne huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatu shine bawan Allah manzon Allah ruhin Allah kalimar Allah to masu wannan magana sune musulmai wa kana da kulli rajulin minhum atba'u wayannan mutane guda hudu da suka yi wa ganganun ko wanda yazan suna da nasu mabiya baka tattalo sai suka rinka yaki tsakaninsu ko wani suna yake sai ya tabbatar da tashi magana to fasu hira alal musulmi na sai aka bayar da rinjaye akan musulmai wannan shi ne faɗar allah maɗaukin sarki a cikin suratu ala imrana aya ta shirin da ya ce wa ya katulunan lazina ya amuru na birkin tsiminan nasi su wayancan ƙungiyoyin guda uku suna yakar waɗanda ke umarci da adalci daga cikin mutane mana imam kata da ce su ne waɗanda Allah ce fa talafal ahzabu min bayni ai eh talafu sai sabani wasaru ahzaban suka zama kungiyoyi ibnu abi hatim ya so ne hadisi daga Abdullahi dan Abbas da Urwa ibn Zubair daga wasu malamai duka dai maganganun suna kusa da wannan wani daga cikin malaman tarihi ya ambata anna qustuntin jama'u fi mahmalin kabirin fi majami'ihim salasa wato wani sarki wanda ake kira Constantine wato shine sarkin Constantinople wanda daga sunan shi ne aka samu sunan wannan garin ya tara mutane a wani taro babba a majami'un nasu guda uku wanda suka shahara da su Yakubiya da Nastoriya da Isra'iliya wanda yake su ne suka yi maganganu game da Isa wato sun taru a wannan majami'un mutane sun kai dubu biyu da ɗari da saba'in to duka suka yi saɓani game da isa alaihi salam saɓani wanda ya bambanta kowace ƙungiya daga cikin wannan ƙungiyoyin suka faɗi tasu magana mutum ɗari sun faɗi tasu magana saba'in suka faɗi tasu magana ta daban hamsin daga cikinsu suka faɗi wata magana daban ɗari da sittin su ma suka faɗi tasu magana daban ke dukansu taronsu wajen su ɗari uku da takwas ba su haɗo ba a kan magana ɗaya sai dai sun yi tifaƙi a kan magana wadda yake sun kurumce a kanta suka karkata zuwa ga abun da shi sarkin zai faɗa to dama shi sarkin ba falsafe ne dama ya gabatar da su ne ya taimake su domin ya kori wanda ba so ba don haka suka yarda da wannan shi ma sai ya faɗi tashi magana a nan ne suka shar'anta abubuwa masu yawa suka kirkiro bidiyoyi masu yawa suka canza wannan addini na isa suka hurhura shi da nan ne suka gina maye-mayen coci a cikin masarautar duka wannan yana cikin ƙasar sham da yankin jazirar larabawa da ƙasar rom a wannan lokacin sai da aka gina coci-coci wadda yake ta kai kusan coci dubu goma sha biyu a lokaci ɗaya a cikin wannan masarautar don haka aka gina wani katafaren gini wanda aka sanya wannan alama ta cewa ga isa na an rataye shi wanda yahudu da sara suke da shi ne isan amma gabaɗansu makaryata ne saboda allah shi ya ɗauke isa zuwa gare shi ba shi ne su kashe ba kamar wanda ya gabata a suratu al'imrana allah maɗaukin sarki ce fawailu lillazi na kafaru tobon ya tabbata ga wayanda suka kafirta min mashhad yawmin azim daga mahalartar wani ne mai girma wannan kicewa ne mai tsanani da tsoratarwa ga duk wanda ya kira wa Allah ƙarya yariye cewa Allah yana da ɗa sai dai Allah madaukin sarki bai halakar da sunan kai tsaye ba ya jinkirta musu ne har zuwa ranar kiyama zuwa ajalinsu wannan domin hankulin da ke ga Allah da kuma amincewa da ƙudurarsa a kansu saboda shi Allah saboda ƙarfinsa ba zai gaugautar da azaba ga wanda ya saba masa kamar wani zuwa cikin hadisin Buhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah la yubli lizalim Allah yana jinkirta ma azzalumi shi ta zaluncin sa hatta idza akhazahu lam yublithu har idan kai lokacin da Allah ya kama shi to ba zai kubutar da shi ba to da manzo Allah ya faɗi wannan sai ce to ku karanta ya karanta wannan aya ta cikin suratul hud aya ta 102 inda Allah ya cewa kazalika ahzu rabbika idza ahza alqura wa hiya zalimatun inna akhazahu alimun shadid haka ne kamo ubangijinka yake a duk lokacin da ya kama alkariyu alhali wannan alkariyun suna zarumai kamun Allah mai ratsi ne mai tsarni haka ya zo a cikin buhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada asbara ala azan sami'ahu min Allah babu wani wanda ke hankurte ma cuta wanda ya jiya kamar Allah subhanahu wata'ala ya zan mutu a cutar da shi kuma ya ji wannan cutar ya hankurce ma wannan cutar bai mai da martani ba to ba wanda ya kai Allah saboda Allah ya ji suna sanya masa ɗa sun ce Allah ya haihu kuma duk da haka Allah ya hankuri ya ba su abinci ya ba su lafiya ya ba su ma dukiya da arziki da mulki da komai saboda hankurin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul hajj aya ta 48 yace wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir da yawa alƙarya Allah ce ni jinkirta mata alhali wannan alƙarya tana azzaluma sai daga bayan kama ta lokacin da ajirinta ya cika saboda koma koma tana gare ni Allah ya faɗi irin wannan a cikin surtu Ibrahim aya ta 42 inda ke cewa wala tasabanna gafila amma ya amalu zalimun karkai tsammanin Allah ya rafka ne daga abin da zalumai ke aikatawa inna ma yu'akhiruhum kawai Allah yana jinkirta musu ne li yawmin zuwa wani ne tashkhasu fihi al-absar wanda idanuwa za su fito kuru-kuru a cikin shi da ranar kiyama don haka anan Allah ce fawailul lil ladzina kafaru wani ya tabbata kawai su kafirta min mashhadi yawmin azim daga mahalartar wani ne mai girma shine al-kiyama ya zo a cikin wani hadisi wanda ke hadisin muttafaqun alayhi hadisin ubadatu da samit radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shahida Allah ilaha illallah wa la sharika la duk wanda ya shaida ba wani cincinta bauta sai Allah shi kadai ba abokin tarayya gare shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya shaida muhammad bawan sa ne manzon sa ne wa anna isa abdullahi wa rasuli ya shaida isa bawan Allah ne manzon sa ne wa kalimatu alqaha ila maryam kalima shi ce wanda jefa zuwa ga Maryam kuma ruhi ne daga shi kuma yarda cewa aljanna gaskiya ne yayin da wuta gaskiya ce to idan mutum ya tabbatar da wannan ya amince da wannan ya gamsu da wannan har a zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce adkhalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min amalin bisa ga duk wanda aikin sa yake mana komai kankancin aikin sa komai kasancewarsa bai wani aiki mai yawa ba idan dai ya gamsu da wannan ababe a zuciyarsa Allah zai shiga da shi aljanna na sai أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين الله يقول أسمع بهم كيما ماكن جنسو وأبصر بهم وأبصر كيما ماكن جن الناس yawma ya atuna na ran da za su zo muna Allah ce lakin zalimuna sai dai azzalumai al yawma yau kam fi dalal mubinin suna cikin bata wanda a bayyananne dalla cewa anzirhum yawmal hasra anzirhum yawmal hasrati iz quliyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
الله يقول وأنذرهم كمسو غرغدي كصورة الدسو يوم الحسرة رانا داناسني رانا بكين شكي إذ قولي الأمر lokacin da aka hukunta al'amari wahum fi gablatin alhali su suna cikin rafkana wahum la yu'minu su ba za su yi imani ba to ka gargade su ka tsoratar da su wannan yinin saboda mai Allah ce inna nahnu narsul arda lalle mu mu za mu gade ƙasa wa man wa man alaiha da duk wanda ke saman ƙasar wa ilaina yurja'un zuwa gari mu za a mai da su Allah yana ba labarin kafirai ranar kiyama annahu asma'u shay'in cewa ranar sun yi komi ji wa afsaru ko sun yi komi gani a wannan ranar kamar yadda Allah ya faɗa cikin surtu sajda aya ta 12 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمينا فرجئنا نعمل صالحا إنا موقنون a ranar kiyama za ka ga mujirmai masu laifi kafirai sun daga kawunan sun tatta kawunan sama a wajen ubangijinsu suna ce ya ubangiji mun gani mun ji don haka Allah abinda muke roƙon farjina kamar da mu duniya na amal salihan ma'aikata yake na kwarai inna muqinu lalle mu mun tabbatar mun sakankance kaga za su faɗi wannan hina la yanfa wala yujdi anhum shay'an ran da wannan magana ba za ta amfana musu komai da wannan magana taso na afsarna wa sabina da sun fade ta na kafin ganin azaba lakana nafi Allahu wa munkizan da wannan abin ya zama mai amfani gare su mai tsirar da su shi yasa wace ayar da ta gabata Allah ce asbi bihim wa absir yi mamakin jin su da ganin su yau mai atuna na ran da za su zo muna sai dai Allah ce lakinin zalimin sai dai su azalumai lakinin zalimin sai su azalumai fi dalalin mubinin suna cikin mata bayyananne ba sa gani ba su hankalta lokacin da ake neman shirya gare su ba shiryuwa sukan kasance su za su yi da'a a lahira lokacin da da'a ba za ta amfane su ba sai Allah ya ce to kai musu gargadi ka sanar da su ranar hasara ai ranar tana su ne ranar bakin ciki lokacin da Allah ya rarrabe al'amari kyan aljanna aka tuzura su aljanna kyan wuta aka shigar da su wuta wanda hada kullun ila ma sara ilaihi mukalladan fihi kowane ya shiga zuwa da abin da ya kasance wanda za a dawo mata shi a ciki wahum fi gablatin alhali suna cikin rafkana yau nan duniya sun rafkana amma unzuru bihi daga abin da ake musu gargadi da shi wahum la yu'minu ba za su yi imani ba imamu ahmad ya fitar da hadisi wanda yake hadisi hadisi abu sa'id al-khudri ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dahala ahlul jannati jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun nari nara dan wuta suka shiga wuta yuja'u bil mauti ka'annahu kabshun amlah sai a zo da mutuwa ka ce rago ne mai kwallin idanu wa yuqahu bainal jannati wan nari sai a tsaida ragon tsakanin yan aljanna tsakanin aljanna da wuta fa yuqalu ya ahlul jannati sai ce ya ku yan aljanna hal ta'rifuna haza shin kun san wannan sai su kalle shi su ce na mun san wannan shine mutuwa sai ce ya ku yan wuta hal ta'rifuna haza kun san wannan su ma su leko su kalle shi su ce wannan shi ne mutuwa to sai Allah ya bada wani ce to mutuwa a yanke ta sai a yanke wai ukalu sai a ce bayan yanke mutuwar ya ahlal jannati huludun wala mautun dawama ne ba mutuwa ya ahlun nari huludun wala mautun ya ku yan wuta kuma dawama ne ba mutuwa to nan ne Allah madaukin sarki manzo Allah bayan ya faɗi wannan sai karanta wannan aya wa anzirhum yawmal hasrati iz quliyal amru ka gargade su ranar bakin ciki da dana sani lokacin da aka hukunta al'amari aka yanke al'amari mutuwa an ka yanke ta don haka ba magana don an wahala mutu wahun fi gablatin alhali suna cikin rafkana ai sun zama yan duniya sun rafkana ga al'amuran duniya haka nan imamu ahmad ya roto kuma imamu buhari da muslim sun fitar da wannan hadisi a cikin littafansu kuma alhassan ibn arfa ya roto wannan hadisi yana marfu'i za mu dai samu hadisin yana da riwayoyi daban-daban wanda zai zai nuna cewa ranar kiya bayan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta za a zo da mutuwa tsakani a yanke ko wadda Allah ya kira ce to shikenan kun zauna nan har abada ba ku ita Allah ya samu na aljanna wannan lokacin Abdullahi dan Mas'ud yace manuha wa anziru yawmal hasati izkuri al-amru ai zada har ahlul jannati jannata wa ahlun narin nara otiyar lilmauti fi surati kafshi amlaha haka dai za a zo da mutuwa a surar rago mai kwallon idanu har dai a tsaye da shi tsakanin aljanna wuta kamar dai irin wancan bayanin da ya gabata nan ma a yanke shi a ce musu huludan bila mautin Allah madaukin sarki karshe ce a inna nahnu ma'ana kai musu gargadi yawmal hasarati zulil amru ai lokacin da aka yanke mutuwa din to a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya sa a gargadi mutane tun nan duniya kafin ranar alkiyama domin gudun kada ranar alkiyama wani ya zo ya ce ya yi bakin ciki akan abin da ya saka ce shi ne a ranar alkiyama kawai da Allah ya ba da labarin zumar za su faɗa an ta koda nafsun ya hasarta alama farattu fi jambillah abin da ya sa muka musu gargadi domin kada a je sai an je lahira ya zama rayuwa ta rinka faɗin ya da nasirin ta ya bakin cikin ta kan sakacin da ta yi bangaren Allah sai Allah ce inna narisul arsa lalle mu za mu gade ƙasa wa man alaiha da duk wanda suke saman ƙasan wa ilaina yarji'un kuma zuwa gare mu za a mai da su gaba ɗai wato Allah yana ba labarin shine mahalicci shine mamallaki shine mai jijjiwa a cikin halittarsa cewa dukkan halittu gaba ɗai za su halaka za su mutu za su ƙare ba wanda ya rage wanda zai kira yana da mulki ko tasarrufi ko wani abu a'a Allah shi kaɗai zai wanzu shi ne mallakin komi shi ne wanda ke wanzuwa bayansu kamar yadda ainihin ibn abi hatim ya fitar da hadisi wato hadisin a abdulhamid ibn abdurrahman wanda yake yake bayan wannan Allah madaukin sarki ya rubuta akan halittarsa lokacin da ya halice su ya wajabta musu mutuwa ya sanya makomansu zuwa gare shi kuma ya fada a cikin abin da ya saukar a cikin littafinsa na gaskiya wanda shi ne ya tsare iliminsa kuma ya shaidar da mala'ikunsa cewa shi Allah shi ne zai gada ƙasa baki ɗaya da duk wayanda ke kanta kuma zuwa ga Allah za a mai da kowa da kowa sai Allah ya ci a gaba واذكر في الكتاب إبراهيم نعم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا نعم الله مدوكين سركي a wannan ayoyi yana gaya wa annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata ma al'ummar sa labarin annabi Ibrahim a cikin wannan alqur'ani mana wayannan da ke bautar gumaka a karanta musu labarin annabi Ibrahim ajimi ya faru tsakanin annabi Ibrahim da masu bautar gumaka saboda su suna ikirarin jikokin annabi Ibrahim suke ko suna ikirarin cewa suna akan addinin Ibrahim to bin shi annabi Ibrahim alaihi salamu a duk cikin annabawa shi ya samu matsayin da kowa son yake ya jingina kansa ga annabi Ibrahim Yahudawa za su ci addinin Ibrahim suke yi Kiristoci zai wasu ga addinin Ibrahim mushrikan Laraba ma ci suka addinin Ibrahim musulmi ma suka ci addinin Ibrahim to amma gaba ɗaya sai Allah ya kore wa'ancan duka ya tabbatar da cewa musulmi kawai a tare da annabi Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan hadde zuwa ƙarshe wannan ayi shi annabi Ibrahim ba Yahudi ne ba ba ba nasare bane sannan ba ainihin shi dai hanifan ne musliman wanda yake ya karkato ne ga barin dukkan tarkacen addinai ya zama musulmi sannan shi annabi Ibrahim bai cika mushrikai to shi yasa Allah ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mu mushrikan larabawan masu jingina kansu ga addinin annabi Ibrahim cewa to ga yadda lamarin annabi Ibrahim ya kasance shine Allah ce wa surfil kitab Ibrahim ka ambaci annabi Ibrahim a cikin alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi annabi Ibrahim ya kasance mutum ne mai cikakken gaskiya nabiyya annabi wato mai gaskiya ne annabi iskala ya bihi ya abad yayin da yake cewa babansa na cewa ya kai baba lima ta'budu ma la yasma wa la yusir yanzu kai baba don mi hake bautar abin da bai ji abin da bai gani wala yugu ne an kashi an bai amfana maka komai ko ka bauta masa in ma ka ki bautar sa ba zai iya cutar da kai baba don mi hake irin wannan aibi ya ci gaba da cewa ya abati ya kai baba inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika wani abu na ilimi wanda bai zo maka ba to ya zo min na samu wani ilimi wanda kai ba ba ka shi don haka fattabi'ini ahadika siratan sawiya ya kai baba ka bi ni in azaka akan hanya wadda an miƙaƙa ita ce hanyar addinin musulunci ya ci gaba da cewa ya abati ya kai baba la ta abu da shaitana karka bauta ma shaitan saboda bautar gumaka bautar shaitan ne duk wani abu wanda an ka bauta ma in ba Allah bautar shaitan ne inna shaitana kana lirrahmani asiya lalle shi shaitan ya kasance mai sabawa ne ga Allah mai rahama yace masa ya abati ya kai baba inni akhafu an yamassaka azabu min arrahmani ni ina ji maka tsoro kada wata azaba ta shafe ka daga Allah mai rahama idan baka bar bauta gumaka ba to idan ku wannan azaba ta shafe ka wata kuna shaitani waliyan sai ka kasance majibincin shaitan to aka ga annabi Ibrahim alayhi salamu ya yi kokari iya matuka yaga cewa ya dawo da babansa akan hanya har ma ya hito karara ya ga baban cewa Allah ya bashi wani ilimi ya samu wani ilimi wanda shi baban bai da shi ko da yake karami ne ko da yake da ne gare shi to ya samu ilimi daga cikin ilimin Allah wanda Allah ya sanar da shi wanda shi uban bai sani ba don haka yake kira ga uban ya dawo ya bi hanyarsa domin ya shiryar da shi ga hanya wadda an miƙaƙa kuma ya nuna masa bautar da yake yi na gumakan da yake bautawa to bauta ne na shaidan domin Allah madaukakin sarki a wurare da dama ya magana cewa duk wani abin da ake bauta bautar shaidan ne in ba Allah ba don haka yake ta kiran ɗan adam yana tunatar da su alkawarin da ya yi da su na cewa za su bauta mashi ɗan ba kamar a cikin surtu ya san aya ta 60 Allah yana cewa alam a ahadi ilaikum ya bani adam Allah ta abudu shaytana inna shaytana kana lakum adu yana cewa ya ku ɗan adam ashe ban yi muku alkawarin cewa kar ku bauta mashi shaytan domin shi shaytan makiyin ku ne haka surtu nisa Allah madaukin sarki yana magana akan masu bautar gumaka din nan yana cayin ya da'una min dunihi illa inasa ba wani abun da suke bauta koma bayan Allah mata ne ma'ana saboda gumakan suna da lamiri irin lamirin mata kamar lata kamar uzza kamar manata za ka kowane suna za ka ga lamirin su na mace ne don haka kawai mata ne suke bauta ba sai Allah ce in ya da'una ba abun da suke bauta illa shaytanin murida sai shaytan wanda akan gare a shekaga bautar gumaka bautar shaytan ne don haka Allah ya ce inna shaitana kana lirrahmani asiya lalle shi ne ya kasance mai sabawa Allah ne mai girman kai ne yawa Allah girman kai shi yasa Allah ya kore shi ya nisantar da shi don haka annabi Ibrahim yana nuna baban zakakka bi shaitan ka zama kai ma irin sa annabi Ibrahim alayhi salam yana ga yawa baban sa yana cewa ya kai baba ina ji maka tsoro azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka idan kan mutu akan wannan shirka da sabo idan ko aka ci rashin sa'a kan mutu akan wannan shirka Allah ya azabtar da kai to lalle zaka kasance wali majibinci ga shedan don haka baka da wani mataimaki baka da wani majibinci baka da wani mai agaza maka idan baka bar shirka ba illa iblis sai iblis kuma maganar agaji ko taimako bai garai bai ga wani wanda ba shi ba don haka bin shaidan kawai yana wajabta maka azaba kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa a suratul nahl ayat 63 tallahi laqad arsalna ila ummin min qablika fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum azabun alim Allah ce na rantsuwa da Allah na aika wa al'ummomin da suka gabace ka manzanni amma sai shaidan ya kawata musu muragun ayyukansu don haka shaidan ya zama shine majifincinsu yau a ranar kiyama kenan don haka kuma azaba mai radi ta tabbata gare su domin duk wanda ya zara ranar kiyama bai da kowa sai shaidan to lalle azaba ta tabbata gare shi to sai ga martanin da uban ya maida wa ɗansa ana قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا ana قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي هديا wa'tazil وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا to bayan duka wannan lallashi da jan hankali wanda annabi Ibrahim alayhi salam ya wa babansa abunda baba ya ce qala aragibun an alihati ya Ibrahim shi yanzu kai Ibrahim kyamar allolin ganau haka yanzu allolin ganau so abbaka so to ka sani da illam tante wallahi idan baka bar bacin su ba la arjumannaka wallahi zan je ka sai ka mutu duwa zo sai je ka sai ka mutu wa hajurni maliya kaurace min lokaci mai tsawo na sarin da kai bar min gidana uban ya hasala don haka abinda uban ke nufi wai in kunta la turidu ibadata wa la tardaha in dai kai har baka son bautar allolin gano baka gamsu da su ba to fanta ya sabya ka bar zagin su lalle kai idan baka bari ba ikita sastu minka zai maka- zan zan zan zai rama gare ka zan zage ka zan bace ka shine ake nuhi la arjuman naka mana zai maka baki ka zo ni mai mahaifi idan yana kan wauta da jahilci dan sai nuna masa yace zai wa dan baki bai san ko in dan ba zalunta sai bakin ba zai kama dan ba idan kuma dan zalunta ya mahaifi to ya huta ma ba sai ya mai baki ba dama ba kakkin nan to haka lalle zan jefe ka maza ka sane da kai kaban wuri to ga ka'ida ta musulunci idan mutum ya maka magana ta wauta yi maka kausar magana to kai kamata ya kai mai magana mai laushi shi yasa annabi ibrahim alayhi salam musamman ma dai a ce yana sama gare ka to da zai mai da masa ansa qala salamun alayka yace amince tabbata gare ka wai bi mana baba yi hankuri sa'ad ta gafar laka rabbi zan roƙa maka gafara ubangiji na innahu kana bi hafiya lalle shi ubangiji ya kasance mai amsa addu'a ta don haka maganganun da ni ma mara kyau kun ba wai hankuri zan roƙa maka Allah ya gafarta maka sannan kuma wa atazil kun zan nisance ku wa mata abu da duk abun da kuke bauta min duni lahi wanda ba Allah ba zan koma gehe wa da rabbi in rinka bautar ubangiji na shi kadai asa Allah akuna bi du'a rabbi shakiya ina fatar ba zan kasance ta ba fe sanadiyar bautar ubangiji na don haka ya baba ba hankuri eh ya mai wazi zai ya baba ba hankuri ya ce ka zama lafiya wani abu marar daɗi ba zai same ka daga gare ni ba haka suka fassara wannan salamu alaika kuma wannan Allah ya tabbatar da wannan gaskiyar duk wanda abu mumini idan aka yi masa jahili mai wauta ya masa magana ta wauta to hankuri yake bashi a suratul furqan aya ta 63 da Allah yana bayanin sifofin mu'minai ibadur rahman daga cikin sunan na cewa iza khatabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai suka yi musu magana aka yi musu magana ta wuta ta jahilci wadda an maras kan gado qalu salama sun ce a to gaba lafiya ai hakuri haka ma a surtul kasas su dai mumin nan Allah madaukin sarki cewa za sami ullagawa a ardu an idan suka ji maganganun banza ya sassar magana wadda ba ta da amfani to za su kauda kai wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum abinda za su ce mu dai aikin muna gare mu kuma yake kuna gare ku salamun alaikum don haka amince tabbata gare ku yana ku yi hankuri la na bata gil jahilina ba mu neman jayayya da gardama da wanda an jahilai don haka mu ne mun kama kanmu ku tahe ku ina ku mu ma mu ina mu to annabi ibrahim bayan ya ba baban hankuri ya ce sa'astaghfir laka rabbi zan roƙa maka gafarar ubangiji na mana zan roƙi Allah shi yahe maka walakin shine sa'alullah ta'ala fi ka yi hadiya ka wa ya gafira zambaka zan roƙi Allah ya gafarta maka ya shirye da kai gafartar zubanka a Abdullahi na Abbas yace wannan tausasawa ne saboda Allah ya shirye da ni domin da bautarsa da yin ikhlasi don haka ma zan roƙi Allah ya shirye da kai lalle shi ubangiji na kare bi hafiya ya kasance mai tausasawa gare ni ya saba min idan ni addu'a zai karba mini don haka zan roƙi Allah ya gafarta maka to wannan kuma alƙawarin da Annabi Ibrahim yayi ya cika wannan alƙawarin Ibrahim ya doge lokaci mai tsawo yana ta roƙa ma babansa gafara ce Allah gafarta ma babana wa bada an hajar al-sham bayan ya hijira ya koma ƙasar sham ya bar ƙasar kan'ana bayan ya zo ya gina masallaci mai alhorma tare da ransa isma'il bayan ya hawa masa isma'il da ishaqa da masalam sai ya addu'a yace rabbana ya ubangijinmu igfirli Allah gafarta mini wali walidai Allah gafarta mu iyayena walil mu'mina ka gafarta mu mu'mine duka yau mai kuma hisabar da za a tashi alkiyama ran da za a yi hisabi wannan suka Ibrahim ayat 41 kenan to haka musulmai su ma suka yi ta roƙon gafara ga ƴan uwansu da iyalansu da danginsu a farkon musulunci sai kaga mutum baba ne ya mutu yana mushriki sai ya ta to Allah ya gafarta wa babansa mana suna koyi da annabi Ibrahim a.s. domin gashi ya yi taro kamma babansa gafara bayan baban ya mutu kamar da Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin suratul mumtahina inda yake cewa aya ta hudu da kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim lalle ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna da kyakkyawan koyi ga annabi Ibrahim alaihi salam wallazina ma'ahu da wayanda suke tare da annabi Ibrahim isqalu liqaumihim a lokacin da shi Ibrahim da mutanen da ke tare suka ce ga mutanen su inna bura'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mu ka da yau mun barranta da ku mun barranta da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba kafarna bikum mun mutulce muku ba mu ba ku wa ka wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u iyayya da kin juna ya bayyana tsakaninmu da ku har abada sai lokacin da kuka yi imani da Allah shi kadai wannan shine abin da anka ce ku musulmai ku yi koyi da Annabi Ibrahim yan uwan kuwa inda mu shirkai ku nuna musu cewa ba ku ba su kuma ku makiyan su ne su makiyan ku ne ko ba za ku taba kaunar su ba sai lokacin da suka yi imani da Allah shi kadai suka bari shirka sai Allah ya toge abinda ba za ku yi koyi da Annabi Ibrahim ba yace illa qaula Ibrahim li abihi banda magana Annabi Ibrahim da yawa babansa yace la astaghfir laka zan roka maka gafara Allah wa ma amliku laka min Allah min shay'in ban mallaki komai gare ka bana Allah ba zan iya azabtar da kai ba zan iya maka rahama ba amma dai zan roka maka Allah gafara to wannan magana kan Allah madaukin sarki yace banda ita kar ku koyi da ita shi ma annabi ibrahim alaihi salam a lokacin da yake roƙa ma babansa gafara tun kahin a bayyana masa cewa baban dan wuta ne amma lokacin da tabbata baban dan wuta ne ya mutu akan kafirci to da ran nan ya bar roƙa masa gafara kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul tauba aya ta 113 zuwa ta 114 yace ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أنهم أصحاب الجحيم yace bayyuwa ga wani annabi ko wanda suka yi imani su rinka roƙa ma iyayensu mushrikai gafara ko da ko ƴan uwansu ne na kusa da kudda kud bayan ta bayyana gare cewa su iyayen ƴan wuta ne wai mana iyayen sun mutu na katarai shi ma istighfarin da annabi Ibrahim yawa babansa Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa alƙawali ne kawai wanda yayi masa to amma to haka yace sa astaghfiru laka rabbi don haka wannan alƙawalin ne ya cika lokacin da ya bayyana gare cewa uban dan wuta ne ya mutu yana kafiri to dan ranan tabarra minhu annabi Ibrahim ya ce cewa wa atazilku wa ma tad'una min dunillah zan nisance ku in bauta in rin in da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba in rinka bautar ubangiji na Allah shi kadai kuma ina sa ran ba zan sabe ba sanadiyar bautar ubangida shi kadai ba to wannan annabi Ibrahim daga nan ya ware kansa ya kyale babansa da sauran mutanen ya kebe kansa yana bautar Allah shi kadai kamar yadda Allah madaukin sarki ya ba labari falamma atazalahum فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب
na'am وكلا جعلنا نبيا huwa habana ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Allah ce falamma atazalahum lokacin da shi annabi Ibrahim ya nisance su wa ma ya'buduna min dunillahi da wanda suke bauta wanda ba Allah ba wa habana lahu ishaqa muka ba kyautar ta ishaqa wa yaquba muka ba shi kyautar jika yaquba saboda yaquba da ishaqa ne Allah ce kuma kullun ja'alna nabiyya don mun mai da su annabi kowanne su annabi ne kaga ya kaurace ma jama'a saboda kafirci ya kama bautar Allah to sai Allah ya bashi da dan annabi kuma Allah ya bashi jika jika annabi tunda rayuwarsa duka gansu annan annabawa ne wa wahabna lahum min rahmatina muka yi musu baiwa ta daga rahamar mu waja'alna lahum lisana sidqan aliyya Allah ce muka sanya musu halshe ne yabo madaukaki kowa yabon su yake yi a lokacin da shi ya kawarce babansa da mutanensa sai Allah canza masa ya bashi da jika duka annabawa ne kamar yadda Allah ya faɗa suratul anbiya'i bayan ya ce ya bashi yaqub ishaqa sai ce wa yaquba nafiratan ya bashi yaquba ya zama ƙari akan yaquba akan ishaqa a wata aya ta suratul hud yace wa min wara ishaqa yaqub bayan annabi ishaqa sai Allah ya bashi yaqubu amma dai babu safani cewa ishaqa din nan shine mahaifin yaqubu kuma wannan shine nassin alqur'ani kamar wanda yazo a cikin suratul baqara aya ta 133 Allah yake cewa su yahudawa masu cewa ainihin addinin ibrahima suke bi Allah ce am kuntum shuhadaa shin kuna nan ne halan iz hadara yaqubul yaqubal mautu lokacin da mutuwa ta halarto ba yaquba iskala libanihi lokacin da ya gaya ma 'ya'yan sannan nasa guda goma sha biyu mata abudu na min ba'adi me za ku bauta ma bayana ƙalo suka ce na abudu ila haka ko bayan ka wuce baba za mu ci gaba da bautar ubangijinka ubangijin iyayenka iyayen wa iyayen yakobo shine ibrahim sai suka fara da ibrahim kakan saboda kaka ai matsayin uba yake wa Isma'il sannan suka ambaci Isma'il wanda yake dan uwan babansu ne saboda shi ma dan uwan baba shi ma ai baba ne wa Ishaqa sannan suka ambaci Ishaqa wanda yake shine mahaifin Yaqubu din don haka na ambaci Ishaqa a matsayin mahaifin Annabi Yaqubu alayhi salam don haka Allah madaukin sarki ya canza masa ya bashi wa'annan ƴaƴa da jikoki wanda yake duka annabawa ne shi yasa Allah cewa kullan ja'alna nabiyya kowanne su mun sanya shi annabi ne don haka shi yaƙo ba ba shi annabtaka a zamanin annabi ibrahim ba amma bayan wucewa annabi ibrahimu shi ma ya zama annabi hakanan ɗansa yusuf shi ma annabi ne kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi inda aka zo aka tambaye shi shin cikin mutane wa ya fi kowa daraja manzon allah ce shi ne yusuf saboda annabin allah ɗan annabin allah dan annabin Allah dan annabin Allah wato shi annabi babansa Yakubu annabi kakansa Ishaqa annabi kakan babansa annabi shi na annabi ce mai al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma ba wanda ya samu nan ba Yusuf ba duk wani wanda kaje ya ce mai girma abin ka kawai ke so amsa Allah ya ce duka muka yi kyauta muka yi musu kyauta daga rahamanmu muka sanya musu halshe ne yabo madaukaki Ali ibn Abi Talha daga Abdullahi da Abbas yace abinda ake nufi sidika sidika lisan sidika aliya ai as-sana'ul hasan kyakkyawan yabo zaha kowa yana yabon su yabo kyakkyawa Ibn Jarir yana cewa aliya din nan ai li anna jami'al minan wal adyan yusnuna alaihim dukan addinai suna yabo a kansu kowane addini yana yabon annabi ibrahim kowane addini yana yabon ishaqa kowane addini yana yabon ainihin yaquba zahar kenan shi yasa Allah ce waje alna lahum lisanu sidqin aliyya salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wazkur fil kitabi kuma lokaci ne ko to insha Allah nan zamu tsaya fatara wani wakanta dai Allah ba zan dai kurakurai Allah shahe muna wannan haɗuwar da muka yi Allah sai ya mata albarka ya sa ta zan san da jira garin baki daya bukatun da muke da su gaba da Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mana wannan bukatun ba komai na gare ka wannan roƙon kai Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali da yalwar arziki a cikin wannan kasar tamu Allah wannan azumi da muka fara shi cikin sauki har mun kwashi da bisa uku cikin sauki Allah muna gode maka Allah muna roƙonka ka ƙara dawwamar da wannan sauki a gare mu har zuwa ƙarshe wannan azumi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah